أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي أنزل أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar kullum muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu wannan marece wannan shine na sha uku ga watan Ramadan wannan wuni na maritan asabar sha uku ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine sha takwas ga watan shida a shekara ta dubu biyu da sha shida a lissafin miladiyya a jiya mun tsaya tsakiyar maganar da malamai suka ambata dangane da fassarar waɗannan ayoyi da muka ji su shi yasa aka sake nanata su yau Allah maɗauki na bamu labari akan shiri da wata ƙungiya ko wani ɓangare na ahalin kitabi suke yi na su ɓatar da musulmi daga cikinsa shine suka kinsa shiri a tsakaninsu cewa wasu su zo su yi da'awar sun yi imani da safe da marece kuma sai su yi ridda su bar imani domin a yaudari musulmi masu raunin imani ko sa ce aikin da waɗannan suka bar a aƙidan nan wannan imani suka fasa suka koma asalinsu to ba su haka ba sai saboda sun ga abin da ke ciki ba daidai ba ne shi yasa suka daina don haka su ma sai masu rauni daga cikin musulmi sai su fasa sai su koma su bar addinin musulunci la'allakum yarji'un nan ne muka tsaya da muku a kafin mu je ga to zamu tashi inda Allah muka ke cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum wannan wajen karanta sharhi haka ne Yau, na san mun yi maganar ah, ka- abin nan tafsiri muzman duk da dai dole ne yau mu sake magana akan wannan ah, domin wannan aya ta kunshi wani bangare a cikinta wanda malamai suke cewa yana cikin abubuwa masu wahala wajen tafsiri a shi yasa yake buƙatar a kawo hankali kusa sosai har al-imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa yana cewa wannan aya duk a cikin suratu ali imran ba aya mai likitarwa irin wannan. mai wahalarwa wajen fassara haka alwahidi shi ma haka yake ambatawa cewa wannan aya tana cikin mushkilatul qur'an wa min as'abihi tafsira a cikin ayoyin da suka fi wahalar tafsiri a qur'ani ba da ta kai wannan fakhruddin razi shi ma haka yake tana cikin almushkilatul al- as-sa'ba wato ayoyi masu wahala wajen fassara wannan kuma dai manya ne a cikin amfani masu amfani da hankalinsu wasu daga cikinsu da nassoshi wajen bibiyar fassarar alkur'ani su kawo ma'anoni haka a ibnu atiyya shi ma ya ambaci wannan wahalar abubuwa din su ibnu ashur duk sun ambata ibnu atiyya sai da ya kawo fassara wajen takwas آه، السمين الحلبي cikin الدر المصون ناسا shi tafsiri fuska fuska guda tara ya kawo a nasa tafsiri ne da za a fahimci wato wannan aya Ah, fuska tun daga ta ɗaya ta biyu wasu yana kawo ta aliki daidai ne wasu kuma ya ce haka dai malamai suka ambata a juzu'insa na hudu shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu na littafinsa To, ni kuma ina ga mu ɗauki wato ko da fassara guda ɗaya ce daga cikin waɗannan fassarorin da alhamdulillah fassarar da mafi yawan malamai suka ambata ita ce wadda malam sa'adi ita ma ya tafi a kanta amma sai dai ba kalma kalma ya bi abun yadda wasu malaman suka fassara kalma-kalma ba a dunkule ya ba da ma'anar tasa yadda za mu yi mu karanta insha Allah amma kafin mu ji tasa din ba laifi mu ji abinda wasu malaman suka ambata wajen fassarar wannan aya a dunkule insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku yi imani wani shi ne a zahiri abin za ku fassara ko kada ku gaskata kada ku amince kada ku yarda da illa liman tabi addinakum sai wanda ya bi addinin nan sabanin da malamai suka yi babba a wajen faɗin Allah subhanahu wa ta'ala musamman inda yake cewa an yi wuta ahadun mislama utitu wannan shine inda ya rikitar da malamai da yawa wajen yadda za su fassara shi shin wannan magana ta yahudawa ce suka ci gaba sashen su na gaya wa sashe ko kuwa Allah ne subhanahu ta'ala yake gaya wa manzonsa sallallahu alaihi wasallama da musulmi cewa ba za a baiwa wani irin abin da aka baku ba ku musulmi kun fahimci zancen nan yau ni ba zan bi waɗannan maganganu har guda tara in muka ce za mu bi su to da wannan darasin yau da na gobe duk akan wannan zai kare a ƙarshe kuma a madlulin fa'idar da muke so ba lallai zama ta samu ba naka iya abin da malam sa'adi ya ambata mana ya ishe mu amma nan mu bi kalma kalmar yadda malamai suka fassara la'alla wani abu na dan larabcin kaɗan don mu je yadda dai alal akalla ɗaliban ilimi za a tsora su akan hanyar yadda za su yi ko da bincike suke so akan wannan matsala Allah maɗauki ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda huda Allah an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yu'ajikum inda rabbikum to nan zancen yadda za a gutsira shi malamai sun yi kamar ijma'i cewa faɗin Allah maɗaukaki qul innal huda huda Allah jumla ce mu'tariba i'tiradiyya kamar zancen a miƙe yake daga farko wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum ma'ana kamar suna cewa ne wala tu'minu an yu'ta ahadun mithla ma utitum mun gane illa man tabi'a dinakum kada ku yadda cewa kada ku gaskata kada ku amince cewa zai yiwu a iya baiwa wani mutumin irin abin da aka ba ku ba an baiwa su yahudu suna jin an baiwa an ba su attaura ko an baiwa annabi musa attaura su kuma suna bin annabi musa to idan suka yarda cewa an baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani kuma shi ma daga Allah yake ai kaga kenan sun yarda akwai wani daban wanda ba su ba za a iya bashi irin abin da aka basu mun fahimci abu shine wasu daga cikin suke cewa wala tu'minu ai wala tafiqu kar ku amince kar ku yadda kar ku gamsu kar ku sallama cewa wani za a iya bashi irin abin da aka ba ku wannan ɗaya daga cikin ma'anoni usman ma kuma suka ce abin da ake nufi wala tukhbiru ake nufi kar ku amince da wani har ku iya bashi labari sai wanda yake tare da ku a addinin ku cewa an ba ku wata wani wata falalama wadda wani ma zai iya samu ta kun fahimci wannan da haka maganganun dai akan wannan suna da yawa kamar da ambata mana suna cewa an yi uta din nan da an da kuma fi'ilin ai an yi uta da an ne da kuma fi'ili ai ko to suka ce an dinnan masdariya ce don haka an wa ma dakhalat alaihi yu'awwal an ya musta'awilin masdar ma'ana kenan sai a fassara shi da ita'i wala tu'minu bi ita'i ahadin mithla ma utitu kar ku yadda cewa za a baiwa wani irin abin da aka baku kuna bina kuna ganewa gwargwado zan tsaya iya kaɗan daga cikin waɗannan maganganu yadda dai alal akalla za a fahimta mu wuce don haka ma'anar masdarin shine ita'i sai sai wannan masdarin kuma muta'alliqun bi qawlihi wala tu'minu ala harfi harfil jarri in muka ɗauki cewa an cire harafin jarra ɗin ma'ana wala tu'minu bi an yu'ta asalin zancen kenan wala tu'minu bi ita'i ko wancan ko wani shi ne sai yake wasu malamai suke cewa wala tu'minu bi an yu'ta ahadun misla ma utitum illa liman tabi adinakum kada ku yadda cewa kada ku amince kada ku yi imani cewa akwai wani ma za a iya ba shi irin abin da aka ba ku sai fa wanda ya bi addini shine kawai zai iya samun wannan fa yakunu fi mawdi'i jarrin aw nasbin ala al-khilafi fi mawdi'i an zai zama kenan wannan a maudu'in jarra yake ko maudu'in nasu gwargwadon dai sabanin da malamai suka akan me maudu'in an din idan hudifa harful jar in an cire harafin jarra wa yakunu sai zama qul innal huda hudallah jumla i'tiradiyya wannan shine abin da ambata mana dan su cewa a gurin malamai kamar duk sun tafi cewa fadin Allah subhanahu wa ta'ala qul innal huda hudallah jumla ce itiradiyya me ma'anin jumla itiradiyya a kusan jumla itiradiyya ko ce wasu daga cikin sun sani kana magana sai ka katse ka faɗi wani abu baka gama kammala maganar farko ba sai ka faɗi wani abu a tsakiya sai kuma ka dawo ka kammala wannan magana ta farko to wannan ta tsakiyar ita ake ce ma jumla itiradiyya kun fahimci zan ta ai kun rike ayar yadda take Allah cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul inna hudallahi qul innal huda hudallah innal huda hudallahi nan aya tsakiya take ma'ana su ne malamai suke cewa shi kuma zancen yadda yake shine wala tu'minu ba ana nufin an gyara wa alqur'ani an gyara wa Allah qur'ani a'a amma yadda asalin yadda za a fahimci zancen domin dama ana wannan a cikin magana kuma a qur'ani akwai ba wuri guda ba a yi magana a ɗauko kamar ka ce a ɗauko jumla a ɗauko sentence kafin a kammala ta a tsakiya kuma sai a wata sentence ɗin ba kuna ga misali ko tura an suna rubutu za a ɗauko magana sai a yi dash sai a faɗi wata magana sai a yi dash sai kuma a cika wannan magana ta farko ko to wannan ta tsakiyar ita ake cewa jumla i'tiradiyya yanzu insha Allah kun gane da wannan misali yau to suka ce asalin yadda zancen yake wala tu'minu bi an yu'ta ahadun mithla ma utitu kada ku yadda cewa za a baiwa wani irin abin da aka ba ku to amma kuma gashi a tsakiya ai an sa qul innal huda hudallahi ko to wannan ita ce jumla itiradiyya ne ma'ana aka tsaya aka faɗi wannan sannan aka kammala wancan zance aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce da su to menene ma idan an baiwa wani irin abin da aka ba ku din ai shiriya ta waye ta Allah ce tunda ku ta Allah ce zai iya baiwa kowa kun fahimci zanta don haka kar a damu da wannan maganganu a na su waɗannan mutane Allah subhanahu wataala falala tasa ce zai iya bawa wanda ya so wannan ɗaya daga cikin fassarorin ne in muka je kamar gun shi as-samimul halabi a ban so dai a ce mu tsaya kan wannan din har ya mana nisa sosai ba tsakani da Allah in an yi ma ba kowa ne zai fahimci wannan abu dan yana da alaka da matsaloli na nahawu ya zama ka fahimci nahawun ka fahimci waɗannan matsalolin sannan ka fahimce su amma wanda yake son komawa ya ga inda aka tara wannan maganganun ya je addurrul masun na shi malam as-samin al-halabi ya tattara waɗannan maganganun gaba ɗaya kai binciken ka akai in kana so sannan sauran malamai ma da yawa daga cikin mutakaddimin da mutaakhirin malam tabari yayi kokarin sa shi ma ya kawo waɗannan fassarori da taujihin inda magana ta dosa wani gurin ya ce nan maganar Allah ne Allah ne yake gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza wani gurin kuma ya ce a'a wannan ci gaban maganar Yahudawa ne akan kaza musamman dai kamar ne an mata mana zancen an yi uta ahadun mithla ma utitu shin wannan zancen naswaye Yahudawa ne suke faɗi sashen su yake gaya ma sashe ma'ana wasu daga cikin su suke gaya ma wasu kada ku yadda cewa za a iya baiwa wani irin abin da aka ba ku aw yuhajjukum inda rabbikum ko a ce wai zai samu damar da ma'ana shi ma kada ku yadda cewa har zai samu damar da zai zo yuhajjukum yayi jayayya da ku inda rabbikum aw wurin ubangiji ma'ana ran sashin alkiyama har ya samu hujja akan ku kul kuka yadda da wannan ai na jin dai wannan da za ku iya fahimta sa ba shi da wahalar fahimta tunda dama can siyakin maganar mu shine yahudawa ko kiristoci suna da tsari yadda za su zo su rikita musulmi wai su shiga cikin musulmi su nuna sun yi imani da safe dan da yamma idan sun fita muminai masu raunin imani za su iya cewa ai waɗannan mutane don ganin ba gaskiya ne a addinin shi yasa suka fita mu ma bari mu kama hanyar ai kun gane wannan gudu to kuma sai suka ci gaba da cewa waɗanda aka tura ɗin nan su je su yi imani da safe su fito da yamma masu gaya musu su je su yi wannan abun masu ba su umarnin su je su yi wannan sai suka ci gaba da gaya musu kun kuka yarda da cewa akwai wani da za a iya bashi abin da aka ba ku a kun gane yanzu zancen yadda ya fi ma'ana ku je ku ce kun yi imani da safe da yamma ku kama hanya ku fito kun kuka yarda da cewa akwai wani da za a bashi irin abin da aka ba ku a tsakiya kafin a gammala zancen sai Allah ya ce a'a wannan duk zancen bata bakin ku kuke yi Allah ya gaya manzon sa sallallahu alaihi wasallam qul innal huda hudallah ai shiriya ta Allah ce zai iya bada ita ga wanda yaso insha Allah wanda kun fahimci wannan to ni so nake ku bashi haka me san bincike kuma ya je karanta waɗannan littattafai insha Allah zai samu ƙarin bayani daga wurin malam mu je tafsirin sa'i a za mu tashi inda ya ce wa qala ba'dhum li ba'd haka ne nan ne ko jayyid wa qala ba'dhum li ba'd sashen su suka ce ma sashi ma'ana wasu suka ce ma wasu daga cikin su la tu'minu illa liman tabi'a dinikum dinakum kada ku yi imani kada ku gaskata kada ku yadda da kowa sai wanda ya bi addini ai to kun ga tun daga nan ai in kun kula malam sa'adi bai sake kawo mana nassin ayoyin ya jera mana fa tafsirin su ba musamman maganar an yi wuta ahadun dinnan gaba ɗaya ya fahimci abun fahimta irin ta mutum mai kwakwalwa irinsa sai kawo mana yadda ya fahimta an fahimci abin to za mu ƙara fahimta sa sosai daga nan ai la tafiqu wa la tatma'innu kada ku amince kada ku nutsu wa la tusaddiqu kada ku gaskata illa man tabi addinikum sai wanda ya bi addini waqtumu amrakum kuma ku koye lamarinku wannan suwa ake gawa in kun fahimci zancen yahuda wanda aka tura su yi imani da safe su fita da yamma to waɗannan shugabannin nasu da suka aiko su da wannan saƙon su ne suke gaya musu cewa kun kuka gaskata kar ku nutsu kar ku amince sai wanda ya bi addinin ma'ana kenan in kun je kar ku yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko me yace kar ku imani irin kan da garki kafin a je a gaya wa musu cewa ai a kan ma ku bari duk abin za ku za a faɗa muku to ku sa shi a bayan kunnen ku waqtumu amrakum ku boye lamarin ku a nan akwai wata fasara na so in gaya mana ita ba za ta rikita kuma insha Allah malam Uthaymeen ma ya amfani da ita a cewa kada ku baiwa kowa labarin wannan plan din da aka yi na cewa an turo wasu su yi imani da safe su fita da yamma shi ma yana da cikin ma'anonin da wasu suka ce abin da ake nufi kenan cewa kada ku yadda wani daga cikin waɗancan ya sani to daga cikin ma'anonin da malam ya ɗauko duk akwai wannan a ciki shi yasa nan sai ce fa innakum idza akhbartum ghayrakum in kuka baiwa wani wanda ba ku ba labari wa ghayra man huwa ala dinikum da kuma wani wanda dai ba addinin ku ɗaya ba kuka ba shi labari to hasala lakum min ilmi in kuka ba su labarin cewa zai yiwu a iya ko an ba ku wani ilimi wanda ba ba su ba to hasala lakum min ilmi ma hasala lakum zai yiwu kenan su sami ilimi irin wanda kuka samu fasaru mislakum sai su zama kaman ku to nan kun ku fahimci kuma wata fasara daban nan kamar ana gaya musu ne in kun je ku ɓoye lamarinku kar ku gaya wa muminai kar ku gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam komai domin in kun gaya musu to kamar kun ilmantar da su kenan abinda aka ba ku ku yahudawa kun gaya ma muminai kenan abinda aka ba ku shi ko wannan ƙoƙari ne suke yi ma'ana kar ku yadda ku ce an ba wa wani irin abin da aka ba ku ba wata hanya kuma ta samun ilimin nan da aka ba ku sai idan ku za ku ba su labari shine Allah sai ka tsaye sai kul innal huda hudallahi ku abin nan cewa shiriya ta Allah ce kuma daga Allah take zai iya ba kowa shiriyarsa kun fahimci wannan ita ba kamar ta uku kenan har muka shigo malam sa'adi dai mu je mu je abin da ke cewa sai ce fa innakum in akhbartum ghayrakum in kuka baiwa wani labari wa ghayra man huwa ala dinikum kuka gaya ma wani wanda ba addinin ku ɗaya ba kuka bashi labari hasala lakum min ilmi ma hasala lakum to za su samu irin ilimin da kuma kuka samu su ka kunga suna san kada wani ya samu irin ilimin da suka samu fasaru mithlakum sai mu'minan su zama irin ku daidai wa daidai aw hajjukum inda rabbikum ko kuma su zo ma su yi jayayya da ku a wurin ubangiji wa shahidu alaikum har su kafa hujja akan ku su kafa shaida akan ku annaha qamat alaikum alhujjatu cewa hujja ta tsayu akan ku wa tabayyana lakum alhuda kuma shari'a ta bayyana gare ku falam tattabi'uhu cewa ba ku bi shari'a ba kun fahimci wannan zancen shi inda ya dosa gaskiya ba ku gane ko ai tambaya mun yi magana uku zan maimaita mana su yanzu don dai ku riƙe maganar farko cewa wannan magana ta yahudawa ce magana cewa wala tu'minu illa liman tabi adinakum kun fahimci zancen farko cewa kada ku yi imani kada ku gaskata kowa sai wanda ya bi addininku kada kuma ku gaskata cewa wani wanda ba ku ba za a iya ba shi irin abin da aka ba ku a kun gane wannan sai aka samu jumla itiradiyya cewa qul innal huda hudallah cewa ai shiriya ta Allah ce daga Allah take zai iya ba wanda ya so kun fahimci wannan ma'anar da na biyu kar ku baiwa kowa labarin wannan kullun tsarin da aka tsara cewa ga wasu nan an turo su za su yi imani da safe su fita da yamma kun gane wannan shi ma na biyu kenan na uku shine wannan cewa kada ku bai wa kowa labarin ilimin da aka ba ku ai kuna da attaura to kada ku je ku bai wa muminan nan da za ku shiga cikinsu kar ku ba su labarin ilimin da aka ba ku domin in aka ba in kuka ba su labarin ilimin da kuke da shi su ma za su samu irin ilimin irin naku in kuka in suka samu ilimi irin naku kuwa to zai zama kun zama daidai da su kuma zai zama ran tashin alkiyama har za su kafa hujja gaban ubangiji su yi jayayya da ko gaban Allah su kafa muku hujja cewa ga ilimi kun san shi kun gibi kun gane wannan ma'anar ita ma to wannan ta ukun nan ita ce ta malin sa'adi ina so ku fahimce ta sosai saboda shi muke karanta a sake maimaito magana su daga farko ko kun gane hmm? kun fahimta tsayi a sai ya ce falhasiru a takaice dai annahum su yahuda wannan ja'alu adama ikhbaril mu'minina sun sanya rashin baiwa muminai labari bima ma'ahum da abin da ke tare da su ma'ahum nan ta biyun nan ta yahuda su rashin baiwa muminai labarin abin da su yahudawa suke da shi min ilmi qati'an ankum ilma ya yanke wa muminan samun ilimi ma'ana hanyar samun ilimi ta yanke wa muminai kenan ba su da wata hanyar da za su samu wani ilimi kuna gane wannan zancen ma'ana tun da dai su suna ga suna da attaura wai kar a je a gaya wa muminai wani labari na attaura domin in an gaya musu wani ilimi na attaura to ashe su ma sun zama suna da ilimi in ko sun zama suna da ilimi to za su zama daidai wa daidai da yahuda kuma har ran tashin alƙiyama za su kafa hujja da wannan ilimin ashe cewa ga ilimi mun san shi ta hanyar ku amma ku kun ƙi bin sa kuma har su kafa hujja a gaban Allah akan sa su zama su ne masu shaida kun gane wannan don haka sai suke ganin cewa ai muminai ba su da wata hanya da za su samu wannan ilimin sai ta hanyar mu don haka tun da mu ne kawai za mu gaya musu to in kun je kar ku faɗa musu Allah sa ku fahimci abin yadda yake dosa ya faɗa yau mu maimaita iyana falhasilu a dunkule dai a takaice annahum su yahudawa ja'alu sun sanya adama ikhbaril mu'minina rashin baiwa muminai labari bima ma'ahum da abin da ke tare da su yahudawa min ilmi na ilimi ma'ana a kigaya wa muminai ilimin da yahudawa suke da shi sun sanya wannan qati'an ankum abu ne da yake yankewa su muminai wannan hudun kuma zamirin muminai ne al-ilma ya yanke musu samun ilimi wadih insha Allah ittaba ya bayyana masu littafi musamman لأن العلم domin ku shi ilimi bi za'mihim a yadda su yahudawa suke riyawa a hangensu a fahimtarsu a yadda suke kudurta cewa abun haka yake la yakunu illa indahum ba a samun ilimi sai a wurinsu su su ne kawai masu ilimi wa mujiban lil hujjati alaihim kuma shine sababin da zai sa a samu hujja a kansu in har wani ya sani to wannan wani zai iya zama ya samu sababin da zai kafa hujja da wannan ilimin a kansu kun gane ko faraddallahu alaihim sai Allah ya mayar musu amsa ya mayar musu martani bi annal huda hudallah ai ita shiriya shiriyar Allah ce ta Allah ce famaddatul huda don haka shi ainihin gundarin abinda ake ce ma shiriya shine maddatul huda min Allah daga Allah take ta'ala li kulli man ihtada ga dukkan mutumin da ya shirya fa innal huda domin ita shirya wa mai shirya ne imma ilmul haqqi ko ne sanin gaskiya ko au afaratu au asaratu ne ba au itharuhu kai itharuhu wuce ta marbuta din au itharuhu imma ilmul haqqi aw itharuhu abun ku akwai ta murbuka itharuhu din nidan to alhamdulillah wurina ne dama iskalin yake fa innal huda domin ita shari'a imma ilmul haqqi aw itharuhu abu biyu ne shari'a muna fahimta abu biyu ne shari'a ko dai sanin gaskiya idan mutum ya san gaskiya ai ya shari'a domin da ma asalin huda tana da alaƙa ne da me da ilimi kamar yadda ar-rusdu shi kuma yake da alaƙa da me da aiki al-huda war-rusd duk muna fassara su da me shiriya to amma alhuda ta ɓangaren ilimi ne ar-rushd kuma ta ɓangaren aiki kun fahimci wannan Yau. to nan zancen da yake yi abinda ake nufi da huda shiriya ko dai sanin gaskiya ɗaya kenan ko au itharuhu ko kuma dai ko baka santa baka fifita ka ce kana san gaskiya duk inda take ka dora ita ce sama dan akwai mutumin da shi bai san ilimi na detail tafasilin yadda gaskiya take ba amma dai ya santa a dunkule kuma ya fifita ta akan abin da ke ƙarya kun gane wannan to akan shiriya yake shi ma wanda ya sani akan shiriya yake ashe kenan shiriya abubuwa biyu ne ya zama kana da ilimi ka goge a ilimi ka san abubuwa da yawa to wannan kana kan shiriya ko kuma ilimin ma baka koshi da shi ba amma ka gamsu ka gaskata abin da aka gaya maka ka fifita shi akan ka bukariya to wannan kai ma shiryayye ne nan ba a cewa ita shiriya dole sai ga mai ilimi in haka ne zaga duk jahilai kenan sun zama batattu ku fahimci abu amma in ka fifita gaskiya ko baka santa ba to ka shiryu to shine abin da malami ke faɗa anan don ita yace fa innal huda domin ita shiriya imma ilmul haqqi ko dai sanin gaskiya ne mana ilimin gaskiya ya zama kana da shi au itharuhu ko fifita shi fifita ita gaskiya wala ilma illa ma ja'at bihi rusulullah shi ko ilimi babu wani ilimi sai abin da manzannin Allah suka zo da shi mun gane abin wala muwaffaqa illa man waffaqahu Allah babu wanda aka yi wa gamdakatar sai wanda Allah ya wa gamdakatar kun gane wannan zancen yanzu muka sake komawa kan abu nan guda biyu da ya faɗa da ilmul haqqi da mene itharul haqqi to shi itharul haqqi shi menene tawfiki ne daga Allah yake ba mutum ko ilimin sanin gaskiya din ta hanyar ina ake ganewa babu wanda zai san gaskiya in ba ta hanyar manzanni ba umar kyona zanta in dai gaskiya ce da za a shiga aljanna ta hanyar ta to sai ta hanyar manzanni idan mutum ya bi manzannin Allah to ta nan zai san gaskiya ko Allah ya bashi tawfiki ya zama tare da mabiya gaskiya din ko da ba shi da ilimi cikakke irin na manzanni da suke da shi an fahimci abu to sai yake cewa babu ilimi ku sai abin da manzanni suka zo da shi wala muwaffaqa haka zaka ce wala muwaffaqa al muwaffaq shine wanda aka bawa tawfiqi eh wala muwaffaqa ya zama da fataha nan saboda ladin ta nafiya ta nafi ne ne jinsi wala muwaffaqa babu wanda za a baiwa tawfiqi illa man waffaqahu Allah sai wanda Allah baiwa tawfiqi mun fahimci nan sai ce wa ahlul kitabi lam yu'tu su ko ahlul kitabi ba lam yu'tu ba a ba su min al-ilmi illa qalilan ba a ba su ilmi ba sai kadan ta ina ake samun shiriya ilimin manzanni ko tawfiqi daga Allah to su ko ahlul kitabi ilimin manzannin ma kadan aka ba su su ahlul kitabin nan da ake zance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma tawfiqu gefe na biyu kuma shine taufiki daga Allah faqadin qata'a hadduhum minhu to rabansu na samun taufiki da gamdakatar daga Allah yankakke ne don me li hubsi niyyatihim saboda mummunan niyyarsu wanda ke da mummunan niyya ba zai samu taufiki daga Allah ba in kaga mutum ya samu taufiki daga Allah to yana da kyakkyawan niyya ko da ba shi da ilimi to sai Allah ba shi tofiki ya zama tare da masu ilimi ya zama yana bin ilimi in an gaya masa yana ɗauka ya sallama ya miƙa wuya kun fahimci wannan nan can to su ko ahlul kitabi ba su da rabo a wannan saboda khubthi niyyatihim munin niyyarsu wa su'i maqasidihim da kuma dai mummunar manufarsu wa amma hadhihi al-ummatu amma ita wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad hasala lahum walillahi alhamdu من هداية الله من العلوم والمعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به وبرزوا على كل أحد من يكتوى wannan ita al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad hasala lahum walillahi alhamdu alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah da godiya gare shi wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu min hidayatin lahi shirya daga Allah min al'ulumi na daga ilmomi wal ma'arifi da abubuwan dai da ake sanin su ma'al amali tare da aiki wannan shine abin da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi fice da shi daban da sauran al'ummomi ku duba ku gani a tarihin wannan al'ummar tamu babu mutanen da suka fi samun nasara suka fi samun taufiƙi irin mutanen da suka haɗa ilimin manzanni tare da aiki da shi duk wanda ya haɗa ilimin manzanni ai inda kun fahimci me ake nufi ilimin manzanni ilimin wahayi ilimin da aka same shi daga revelation ilimin da aka samo shi daga wahayi daga Allah daga alqur'ani da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shiriyarsa duk wanda ya tsaya akan wannan kuma ya aiki da shi in dai akwai aiki da shi to waɗannan sun yi fice da sauran daga sauran al'umma kuma kenan kuma su za su samu babban rabo ta ina sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu babban rabon su suka cancanci Allah ya kira su yan aljanna ta wannan ne ta ina Allah ya ba su ɗaukaka a nan duniya ta wannan ne sun karɓi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su tuhumi ilimin sa ba ba su ƙaryata shi ba ba su ce baka gane ba mu muka fi ka gane ba ko sahabbai ba su taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba sannan ba su yi watsi da karantarwarsa ba har ya rasu su suka ci gaba da tafi da abin da yake kan tafi karwa kafin ya rasu shi yasa sai Allah muke ba su tawfiqi ilman wa amal to haka nan duk malaman da suka biyo bayan su ku duba zamanin tabi'ai waɗanda duk kuka ji Allah ya rubuta musu lisana sidqin ana ambaton su da alheri to zaka gansu jama'u bainal ilmi wal amal baina maza al ilmi wal amal sun hada ilmi tare da aiki in ka ga kaci nasara a duniyar nan to ba ilimin ka kawai bane a'a sai ka hada da aiki aiki kuma babu ilimi to za a fada bid'a wannan ka'ida ce sananniya me ilimi da baya aiki me zai zai zama fasiki zai fita daga da'ar Allah ya san ilimi amma kuma baya da'a ga Allah da wannan ilimin baya aiki da shi wannan yayi kama da yahudawa me kuma aiki amma babu ilimi shi kuma me zai ya yi aiki irin na nasara ma'ana ga san ibada amma ga jahilci don haka sai a fada nan sai a fada wani kwari shi yasa da Allah maɗauki ya siffanta yahudawa da ilimi da rashin aiki sai ya fushi da su a wajen fassara fatiha ba ku manta ba mun yi wannan shekara shida kenan da suka gabata ko wajen ghairul maghdubi alaihim waɗanda Allah ya fushi da su don me aka fushi da su saboda alimu wa lam ya'malu sun sani ba sa amma ba sa aiki da ilimi su kuma abdallin su ne batattu batattu su ne waɗanda suka yi tabadan badan suna aiki amma ba tare da ilimi ba da haka sai suka zama batattu to idan mutum yana son shiriya to shine sai ya zo ya samu hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hada tare da ilimi da aiki kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ilimi kuma sannan aka zo gun aiki ya fi kowa aiki shine zai zauna yana sallar dare har kafarsa ta kumbura a ce dan me kake wahal da kanka bayan Allah ya gafarta maka zunubanka sai ce dan me ni kuma in na san an mun wannan ba zan gode wa Allah ba wannan menene hada ilimi ne da aiki amma wanda zai zo ya ce ya haddace kaza ya haddace kaza ya haddace kaza yana da tarin ilimi amma ya ce ko bai aiki ba ba komai an yafe muku sallah an ɗauke muku azumi an ɗauke muku kaza to kun san ba hanyar annabi aka bi ba mun fahimci wannan abu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ilimi da aiki duk wanda zai hada wani abu da bai zai ware daya ya bar daya to ya bata in ya dau ilimi ba aiki yayi su kama da yahudawa in ya dau aiki ba ilimi yayi kama da kirista shikenan bai hada kuma abin da ake so na adalci ba dole ne a hada ilimi da aiki shi yasa ina waɗanda muke ambato da'iman muke kokarin mu yi ilimi irin nasu manya manyan malaman mu irin su Imam Malik al-Imam Shafi'i Ahmad bin Hanbal kafin su gaba daya Abu Hanifata An-Nu'man ibn Thabit da makamantan waɗannan manya-manyan malamai Allah ibn Sa'ad da Safiyan al-Thawri kullum muna faɗa sunayen su dan dai ku riƙe waɗannan su ake ce masalaf din irin waɗannan da me suka yi suna ta ina har ilimin su ya zo gare mu saboda sun yi aiki dukkanin su zaka ji suna damuwa da ilimi kuma suna damuwa da aiki ba wanda zai sai kawai ilimi kai ta tare ilimi kai ta haddacewa amma baka aiki gaskiya duk mutumin da yake da ilimi kuma baya aiki da iliminsa to ilimin ma ba zai tasiri hatta a zuciyar mutane ba amma in yana aiki gwargwadon hali da iliminsa Allah na sa albarka a iliminsa haka nan kuma wanda zai ce a taru ai ta aiki kada Allah kar ku da mutane da wani zancen wai sai an san hadisi ingantacce duk an da komai ku gani ku yi aiki to za a bata za a yi bid'a za a fita daga hanya mun fahimci abu in ku kana son sunna to sai ka tsaya daidai kai ilimi kuma sannan ka hada da aiki Allah ya taimake mu akan aiki da ilimi to shine nan abin da malamin ke faɗi shi ilimi ana samun sa ta hanyar manzanni sannan kuma a samu tawfiqi daga Allah subhanahu wataala to yahudawa ba su samu ilimi ba sai kaɗan da aka ba su sannan kuma tawfiqi ba su samu ba saboda mummunan nufinsu wannan al'umma ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita ta akan sauran al'ummomi saboda Allah ya hada mata abubuwa guda biyu ga ilimin ga kuma me aiki shikenan abin da malaki so Allah sa an gane sai sai walillahi alhamdu ma'ana faqad hasala lahum walillahi alhamdu min hidayati Allah sakamakon shiriyar da Allah ya musu Allah ya hada musu min al-ulumi wal ma'arifi ilmumi ma al-amali tare da aiki bidalika da wannan da abinda ma faqu bihi da shi suka ɗaukaka suka yi sama suka fi kowa suka yi wa kowa fintin kau kamar da Bahaushe ke cewa suka tsere ba wanda zai cin musu wa barazu ala kulli ahad kuma suka fice suka zama daban akan kowanne mutum fakanu humul hudat sai suka zama sune shiryayyu allazina yahduna bi amrillah waɗanda suke shiryuwa ai suke shiryarwa da umarnin Allah da lamarin Allah mun gani suna shiryar da wasu in an ce huda yana da bambanci da muhtadi akwai addu'a waj'alna hudatan muhtadin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya Allah ka sanya mu shiryaryu masu shiryarwa kuma sannan shiryayyu hudatan sune masu shiryar da wasu shine ma'anar huda mun gane jam'in hadi in an ce wa mutum hadi shine mai shiryarwa jam'i shine hudatan to muhtaduna kuma masu shiryayyu waɗanda su kansu a ƙashin kansu sun shiryu sun bi hanya daidai sannan suna shiryar da wasu an fahimci abin don haka fakanu su ma'abuta wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam humul huda su ne masu shiryarwa yahduna suna shiryar da mutane bi amrillahi da umarnin Allah wa hadha min fadlillahi alaiha wannan falalar Allah ce da Allah ya musu wa ihsanuhu al'azim da kuma kyakkyawan babban kyakkyautatawar da Allah madaukaki ya musu فلهذا قال don haka Allah maɗauki ce kul innal fadla bi yadillah ka ce ai falala dai a hannun Allah take in ma kuna wani zancen cewa ba za a baiwa kowa wani abu ba sai ku to dai falala ta Allah ce innal fadla bi yadillah ai Allahu huwa alladhi yuhsinu ala ibadihi Allah shine mai kyautatawa ga bayansa bi anwa'il ihsani da nau'o'i daban-daban na kyautayi yu'tihi man yasha wannan falalar yana ba da ita man yasha ga wanda ya so to ku kun dauka annabi ba zai fita daga banu isra'ila ba ina jin duk abin da ya dame su dama ke shi ya jawo har hassadar da suke yi har kokarin cutarwar har kokarin batarwar da suke yi duk damuwar su shine ga manzo ya zo shine na ƙarshe manzon ƙarshe ko yana da siffofi manzan ƙarshe shi ne alama na dukkan sauran manzanni domin saƙonsa shi ne zai kai zuwa ga al'ummomi daban-daban daban-daban har tashin alƙiyam shi ne saƙonsa zai fi daɗewa mun fahimci abin sauran manzanni wani in ya zo lokaci kaɗan ya gama idan da saƙon bayan lokaci kaɗan sai ka ji saƙonsa ya ƙare mutanensa sun ƙare wanda ko zai zama daga shi ba kowa to dole ya zama shine ramzi na sauran shi ake kallo a gwada sauran shine mizanin cewa sauran ma sun yi irin abin da ya zo da shi don haka dole ne ya zama shine mafifici mun fahimci abu to shi yasa su yahudawa suke jin hassadar dan me za a sa balarabe ba ba yahude ba ba banu isra'ila ba balarabe wanda su a lissafin su balarabe asalinsa daga annabi isma'il ne annabi isma'il kuma a lissafin yahudawa dan baiwa ne shi yasa suke ganin larabawa ƴaƴan baiwa ne kun fahimci asalin tarihin fa su abin da suke kallo ke yau don haka suna ganin dan mai wanda yake asalinsa dan baiwa ne zai zo har ya zama shi za a baiwa annabcin karshe da shi za a kallaren tashin alkiyama shine jagoran sauran annabawa wannan shi ya harzuka wannan hasada tasu har suka wannan shine duk Allah madauki sai yake gaya mana ku saurara ya ku bayan Allah bayan Allah ce qul innal huda hudallah sai kuma nan yace qul innal fadla biyadillah falala fata Allah ce yu'tihi man yasha yana bada ita ga wanda ya so zaka ba tilas ne a ce duk annabci kullum har tashin alkiyama a cikin ku zai zauna ya banu isra'ila ba a'a Allah zai baiwa wanda ya ga dama a cikin sauran al'ummomi Allah sa kun fahimci wannan mahanga yace yu'tihi man yasha'u mimman ata bi asbabihi na daga waɗanda suka zo da sababin haka wanda ya zo da sababin haka Allah zai bashi Allah madauki ya zaɓi manzon Allah bashi dukkan sabubba a cikin ɗan adam babu wanda ya kai shi babu wanda ya kai shi falala babu wanda ya kai shi daraja babu wanda ya kai shi tsarkin nasaba duk ɗan adam da aka yi a duniya ba a yi irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk ta inda zaka bincika mun fahimci wannan don haka Allah ya kintsa shi don ya bashi wannan kuma Allah dama falalarsa ba ƴar kaɗan ba ce shi yasa ya ce wallahu wasi'u Allah mai yalwa ne shine ma'anan wasi'u malamai suka ce abinda ake nufi a nan wasi'u sifati duk sifofinsa masu yalwa ne don haka shi wasi'ul ilmi ne wasi'ul fadli ne wasi'ul sam'i wasi'ul basar komai nasa mai yalwa ne ya fi karfin na kowa tunda kun ga nan wasi'un din ba idafa aka zuwa ga wani wata kalma daban ba a'a daga cikin sunayen Allah shine alwasi'u to Allah mai yalwa ne mai yalwa a komai komai nasa ba dan kadan bane mun fahimci abu sai shi wallahu wasi'un shine nan yace wasi'ul fadli kathirul ihsani mai yawan falala ne mai yalwatacciyar falala ne kuma mai yawan kyautayi ne mai yawan kyautatawa ne alimun mai ilimi ne ilimi mai zurfi bima yuslihu bima yasluhu lil insani Allah shi ya san abin da ya dace wa dan adam duk abin da bai dace wa dan adam ba Allah ya san shi abin da ya dace wa dan adam Allah ya san shi don haka duk abin da ya ce a yi tunda ya fi kowa sanin meye daidai to ya kamata a karɓi abin da ya ce a yi a kada a tsaya ana bincike in Allah ya ce dama za a bi a nan za a shiga ta nan za a shiga aljanna idan wani ya ce hagu zai bi kun kuke nan ina za shi ya zaɓa wa kansa cewa wuta za shi an fahimci abu na biman eh aha alimun biman yasluhu lil ihsan ina haka zan ce yake ba bima bane biman ne in an ce bima yasluhu Allah shi ya fi sanin abin da ya dace nan kuma abin da yake nufi alimun biman yasluhu lil ihsani Allah shi yafi sanin wanda ya dace a ma yi masa kyautayin ai akwai wanda ma in yana so a kyautata masa ma shi bai cancanta ba to Allah ya san wanda bai cancanta ba ya fasa kyautata masa ya koma bin wanda ya dace a kyautata masa wannan shi yafi dacewa da wannan ma'anar ta mutum ƙarshe Allah shi ke da falala shi ke ba da ita ga wanda ya so ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi shine annabin ƙarshe domin kuwa Allah shi ne mafi sani ga wane ne ya fi cancantar ma a kyautata masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi cancantar a kyautata masa al'ummarsa ta fi cancantar a kyautata masa fiye da al'ummar yahudu da al'ummar nasara waɗanda aikin su shine ƙaryata annabawa kisan annabawa da makamantan irin waɗannan ayyuka Allah ta kun gane mutum da haka alimun biman yasluhu lil ihsani fayu'tiyahu sai ya bashi saboda ya dace wa man la yastahiquhu da kuma wanda bai cancanci a kyautata masa ba fayuhrimuhu sai Allah ya hana masa iyahu wannan kyautatawa yahtassu bi rahmatihi man yasha har yanzu dai cigaba da cewa Allah shine yahtassu yake keɓantar wanda ya so bi rahmatihi ai bi rahmatihi al-mutlaq da rahamarsa sakakkiya wadda ba ta da kaidi allati takunu fi dunya muttasilatan bil akhirah wadda ga ta a duniya kuma tana saduwa da mutum tana nan tana nan ba ta rabuwa da shi har lahira wa hiya ni'matud din wa mutammimatihi ni'imar addini da duk abubuwan da suke cikawa mutum addini in Allah ya baiwa mutum to ya ba shi ni'ima ta duniya ni'ima kuma da za ta bi shi har lahira amma idan mutum ba shi da addini wace ni'ima ce da shi ko yana da ni'ima ta kuɗi ta mulki ta ƙasaita ta ƴaƴa ta mata ta mallakar kaza da kaza da kaza wannan iya ina suke aiki iya kasu duniya ba za su je lahira ba ballanta su amfane shi in aka tashi sa shi a kabari shi kadai za a sa shi siffir ba komai tare da shi babu dukiya ba komai duk masu yin shirman nan idan mutum zai mutu daga cikin su zai dauka a sa gwalagwalai a sa menene duk a sa shi a raka shi da su wai zai biya bashi a can babu shi yasa barayi suke zagayowa su tona kabari su sace ba a yin wannan rashin hankali ne Allah ya kyauta to duk wanda Allah maɗauki ya so shi da ni'ima sai ba shi ni'imar addini kuma a cika masa wanda za ta kai shi har lahira sai ce wallahu dhul fadli azim Allah ma'abucin falala ne falala kuma mai girma alladhi la yasifuhu alwasifun wanda duk wasu masu siffantawa ma ba su isa su siffanta falalar Allah ba wala yakhturu bi qalbi bashar a kuma sannan babu wani dan adam da wannan abu zai darsuma a zuciyarsa falalar Allah ta fi ƙarfin ka lissafa ta ta fi ƙarfin ka kiyaye ta ta fi ƙarfin ka ƙididdige ta ta fi ƙarfin ka iya sanin ina ta fara ina ta ƙare duk ba za ka iya ba sannan bal wasala fadluhu wa ihsanuhu falalarsa da kyautayinsa da kyautatawarsa sun isa ila ma wasala ilaihi ilmuhu zuwa ga inda iliminsa ya kai ilimin Allah kuwa ya san iya inda ya kai babu wanda ya san inda ilimin Allah ya tuƙe tun da ku haka ne falalasta ma babu wanda ya san inda za ta je tana nan gun duk wanda ya ga dama babu kuma wanda zai tsaya ya tsare shi ya ce in ya tashi yin insani ya ce wani za ka yi wa banda wani akwai wanda ya ce wa Allah haka babu don haka in ya tashi falalarsa sai a bar shi shi ya san inda ya kamata a sa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ba ka ga mana ba a suratul an'am Allah shine mafi sanin inda zai sanya manzancinsa don haka a daina wani kwashe-kwashe a ce me yasa ba a ba wani manzanci ba me yasa ba a ba wani manzanci ba falala ta Allah shi Allah shi san inda zai sanya ta sai ce rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma ya ubangijin mu ka yalwaci komai da rahamarka da iliminka iliminka ya kai ko ina rahamarka ma ta kai ko ina wannan shine karshen abin da malam sa'adi ya ambata mana dangane da wannan aya akwai bukatar mu ji wasu daga cikin fa'idoji dangane da waɗannan ayoyi da makaranta daga zai zuwa yau insha Allah Allah ta lokacin ya ishe mu daga cikin fa'idoji da za mu ɗauka a waɗannan ayoyi tun daga waƙalar ƙwa'ifatun waƙalar ƙwa'ifatun min ahli kitabi tun daga nan za mu fahimci na farko zan faɗa da gaggawa bayanu kaidil kuffari lil muslimin mun fahimci makircin da kafirai suke wa musulmi ai kowa ya yarda cewa wannan abun akwai shi ba ƙarya bane ko yawa a wa zalika bi suluki turuqi hiyal al mutanawwi'a shine ta hanyar bin hanyoyin dabara da yaudara daban-daban da suke bi Allah madauki ya ba mu labari kamar wannan cewa a shiga da safi a fita da yamma din ɗaya ce daga cikin dabaru na abatar da mutane falala ta biyu a fa'ida ta biyu anna ahlal kitabi qad yakunu fihim munafiqun cewa ahalin kitabi su ma za a iya samun munafikai a cikin su ko kuma ya tun daga shi an za a turo wasu yawwa su zo su yi da'awar sun musulunta su fita kuma daga ba ashe munafikai ne a zuciya babu imani na uku annal mu'mina qad yukhda bi mithli hadhihi al-khadi'a cewa mu'mini ila za a iya yaudararsa da irin wannan yaudara za a iya ba wai ana nufin an yi ba za a iya yaudararsa shi yasa فيتظاهر عدوه بأنه موافق له ثم يتبرأ منه abokin gabarka sai ya zo ya nuna soyayya ya nuna ai muna tare da kai ai kaza ai kaza da daɗin baki da sauransu alhali kuma kamar ya kuke cewa ta ciki na ciki kuma sannan daga baya nuna ba ruwansa da shi ana wannan ko ba ai ashe za a iya yaudarar mutum tunda bai san gaibu ba na hudu a ta'assubu ahli alkitabi lidinihi ala dhalalihim ahlul kitabi suna da ta'assubanci suna da makalkalewa asalinsu da ra'ayinsu da addininsu duk da cewa akan bata yake abin da ake nufi da ta'assubanci shine ka yi biyayya da soyayya ta rufa ido ka rufa idonka kawai kai kana son abu kaza duk yadda yake ko ka san kana son abu in kana son abu yana makantar da kai ka ga aibinsa to wannan shi ake nufi da ta'assubanci hmm? duk abin da kake so baka so a soke shi daga ran da kace kai dan kaza ne to duk yadda za a yi wani ya ce wannan kaza din ba kyau sai kun yi faɗa da shi amma kana fidda kanka daga cikin wannan sai ka ji ka samu yanci haka ne ko ba ka ba ko bal ake kul ka sa kanka kana kallo ka ce kai dan wannan tim din ne kana sawa sai ka ji bakin ciki ko ba ka bane za ka ba ruwanka masu ɓata lokacin suna kalle-kallen bal din nan shi yasa wasu suke samun hawan jini wani ya faɗi ana kallon bal saboda jin ɗin zuwa an ci su da ka fita ba ruwanka har ko kallo mutum yake sha'awa ya kalla ba ruwansa da ko ina sai ya sha'awar duk wanda ya abin burgewa ya burge shi kawai sai ya daɗi ya tashi tafi shi kenan ba abu amma kana cewa kai ɗan kaza ne dole ka shiga uku Allah kyauta dukan ma gaba ɗaya a bari har kallon ya fi abu abu na gaba annal muslima ya ruddu kai da ha'ula'i bi ilani annal huda huda Allah yadda za ka mai da martani ga wannan irin makirci na su irin waɗannan mutane na kokarin su batar da mutane da suke cewa su kawai aka ba falala ka ce ai falala ta Allah ce shiriya ta Allah ce zai iya ba kowa don haka ba wani abu ne hikran alaikum la ghairikum ba ce ku kaɗai ku ne kuke da monopoly na shiriya in ba ku ba ba shirye wannan ba daidai bane ku ce innal fadla innal fadla bi yadillah kuma ku ce innal huda huda Allah to da dai wasu daga cikin fa'idodin da dama a lokaci tunda an ce ya ƙure kat mu ma sai mu tsaya nan kat muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yi mana rahamarsa ya yalwata mana ita ya sa mu aljanna baki ɗayan mu nan Allah ya taimake mu akan tabbata akan gaskiya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك